الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itiqanul qur'an da yake nan kwanar daba a wannan gari na Kano kuma wannan rana ta litinin wanda yau 18 ga watan shida hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da 1 ga watan biyu miladiya 2021 wannan zama namu shine zama na uku ai a lissafin kalanda ba amma a lissafin fada sarkin musulmi yau goma sha takwas yauwa saboda haka abinda fada sarkin musulmi da tabbatar shi muke tabbatarwa to wannan hadifi mun soma shi rana ita yau ba mu gama ainihin fayyace shi ba lokaci mana halin nasa muna nan dai hadisi na hudu wanda yake cewa قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد ابن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wani mutum ya zo masa nan kun ga sai aka ce a taho rajulun wanda shi a ba ibn yasar zai iya cewa wane ne to amma saboda suturcewa da karantawa bai fito ba saboda abinda za a faɗa wata sifa ce marar daɗi da aka yi laifi wannan kuma shine manhaji na manzo alaihi salatu wassalam da yawa mutum ya yi laifi ga shi gaba ga manzo alaihissalam sai ce ma ba da akwamin ya fa'alo na kaza wa kaza me ya sa wa'yansu mutane suke aikata kaza da kaza akwai hali da za a iya ambata sunan mutum a jabaki a wasalci to amma sai idan abin ya kai lamuhala musamman akwai wani abu da ake jin tsoron in ba a bayyana ba shi wannan mutum zai iya cutar da sauran mutane to wanda kaga la mahala sai an yi bayanin sunansa za mu samu ɗaiɗai ko irin wannan hatta a cikin sunna ta manzo alaihi salatu wassalam yanzu manzo alaihi salatu ke cewa malli bikab ibn al-ashraf malli bikab ibn al-ashraf kaga bai hude ne saboda tsarnin cutarsa ga manzo alaihi salam manzo alaihi salam yake cewa zai daukan mun mataki a kansa to irin wannan daidaiku ne amma dai laifi da ya zamo zaka iya yi zan iya yi to abinda shari'a ta tanada a karanta wa shi mai laifin domin yanzu idan aka fada maka cewa ne yayi kaza wani abu mara dadi mara kyau idan za ku yi shekara ɗari kullum in kun haɗu sai ka tuno wannan kana fara kallonsa to kaza ɗin nan da aka ce ya yi mara kyau shi za ka so mutunuwa a cikin ranka to kaga wannan zai ɗan shafi kimarsa to shi ya sanya nan a ba ibn yasar sai yake cewa wato alibin abbasin radiyallahu anhu ma annahu atahu rajulun sai wani mutum ya zo masa faƙada sai ce in ne khatabtum ra'atan ni na nemi wata mata da aure fa'abat an tankiha ne sai ta ƙi yadda ta aure ne wa khatabaha ghairi kuma wani na ya neme ta da aure fa habbat an tankihahu sai ta yadda cewa ta aure shi ashe wannan yana nuna cewa komai darajarka komai matsayinka ka iya neman aure mace ta ce ba ta son ka ko a kasa ka kada ka ce yanzu ni a matsayina na alaramma a ce har aka sani anya ku ta san matsayina wannan a'a wannan ba dai kaza a kasashe ko ko yanzu a matsayina na kansila ko bata san cewa ni kansila ne mai gafaka ba a'a duk wannan su mata wani lokaci ba abin duniya ne yake damun su ba akwai wani yanayi kila a wajen dan adam wanda shine zai ja hankalinsu ko kuma wani labari da ya gamsar da su dangane da shi to wannan kuma ya nuna cewa idan wani ya nemi wata mata ba su daidaita ba to ba shi ya nuna cewa kuma duk wanda zai je ba za su daidaita ba yawwa ya halatta idan wani ne ma ba a daidaita ba kai ka jaraba kuma a musulunci ba ya halatta idan mutum biyu suka yi neman aure ita matar ƙila ko ‘yar uwarka ce sai ta zo ta kawo maka shawara ta ce da wane da wane sun zo neman aure na amma menene shawara kana da zaɓi in ga dama ko dai wanda kasancewa ya fi nagarta ka ce to kyawarwa ne saboda kaza da kaza in ma duk ba su da gamsassun ɗabi'u da halaye ka ce gaskiya ina baki shara dukki watsar da su gaba daya kai in ka ga dama kai ma za ka hau da sai ka ce to yanzu ki kai ma wani shawara a cikin mutum uku eh ma'ana kai ma ka shigo layi wani ba matsala a cikin wannan eh ba magana cewa kai kai amana ba magana cewa amana saboda ba a sami ta a rukuni ba ba a samu rukuni ba in ta karkata wani take so to wani ma ba zai shigo ba amma dai yanzu kayan kadara ne a kasuwa kowa zai iya tayawa wanda ciniki kuma ya karkata zuwa gare shi kaga saura sai su haƙuri saboda irin wanda abu da zai ke maimaitawa ni na sa akwai wannan din an yi kuma aka dace shi wanda aka kai wa shawarar sai Allah ya sa abun gare shi ya fara to ina ce wani ana rama ne aka kai wa shawarar ko wani ya sai ya ji to kuma sai a ji cewa an yi da shi a ita a kaga ina ɗaukar shi malami ne na Allah ashe ba da Allah ba ah na Allah ne eh saboda haka Allah ne kaddara shi za a yi wannan ba matsala a cikin wannan to yake cewa fagirtu alaiha sai na kishi a kanta ma'ana na ji babu daɗi me ake nufi da kishi shine ya zamo wani yayi musharaka da kai a cikin wani abu da kake so kishi da maza da mata duk suna yi bal za ka samu cewa manyan mutane sukan yi kishi ma sama da na wasu manzo alaihi salatu wasalam akwai lokacin da yake cewa yanzu da wani zai je sai samu wani mutum ya je gidansa ya same shi tare da iyalansa mai wani mataki za ku ɗauka sa'ad yake cewa ya ma'aikin allah ni inni ne fille masa kai zan yi duk sahabbai suka gaban barokai manzo da salama ce kuna ganin kishin sa'ad to ni na fi shi kishi kuma Allah ya fi ni kishin a hada wani da shi nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ban taba kishin wata mata a duniya ba kamar da nayi kishin Khadija gashi ne ba mu zauna tare ba amma dai yadda nake jin manzo Allah yana yawan ambatanta yana mata jinjina yana yaba mata har ma ya sai akuya ya yanka ya rarraba wa kawayenta ta dade da mutuwa har wata ran nace ya mu aikin Allah wanda yasa kake damuwa da tsohuwa gyatuma Allah ya musanya maka wacce tafi ta alheri yace wallahi Allah bai musanya maka wacce tafi ta alheri ba manzo Allah baya kwane kwane ah manzo Allah gaskiya ce kai sai sallallahu alaihi wasallam in kai ne sai kai kifa'i ko ya kilabi eh ta aidan nan manta kina kusa ne to manzo alaihi salam baya wannan rufa rufa ya faɗa mata gaskiya yace da Khadija ta taimake ni a lokacin da bani da shi ta gaskata lokacin da mutane suka karyata ni ya faɗi abubuwan ta wanda yake na fadala to saboda haka ashe ana yin kishi a musulunci kawai abinda ba a so ya wuce gona da iri kun ga kun taba jin masu da ake kira shaqiyatu ahliha wacce aka daura mata aure da manzo alaihi salatu wassalam kikkiawar mace ce sai dai ita bata iya larabci sosai ba ana kawo ta nana Hafsa da nana Aisha suka ce to manzo Allah in ya ganta zai je yana santa to ina mafita ce to ai ba matsala ɗaya ta yi mata kitso ɗaya ta yi mata kunshi aka gyara ta suka ce to kuma shi daga cikin kalmomin da ya fi so da ya zo kusa da ke sai ke ce a'udhu billahi minka yana son kalmar nan to ita tun da aka yi mata wannan gata an mata kitso an mata kunshi ai kaga masoya ne ba za su faɗa mata wata kalma ta ji daban ba manzo alaihi salamu kuma yana shigowa ɗakin ta ya matsa kusa da ita sai ta ce a'udhu billahi minka sai ya ce ilhaqi bi ahliki laqad sa'abtu bi mu'adh ce to shi kenan a sauka gida lafiya kin nemi tsari da wanda ake nemi tsarin sa shine Allah shi kenan magana kenan an gaba mutane sun yi kakkausa su ka kai wannan wannan da dan gashi kike wannan da rashin rabo gidan manzo alaihi salam a ce kin je kin fito haka kai wannan akwai matsala ai akwai matsala gaskiya to abin da ke so in ce mata suna yin kishi akwai randa na na zainab in bambanta ba ko zainab binti jahash in bambanta ba ko zainab ko juwairiya wata daga ciki wata ran ta zo ta banga da kwalliya ana aisha da fusa suka ce manzan allah ije kwalliyar da burge shi za ta to ita kuma ta ce mai tsoro tana fito suka ce ke wance ba kya jin dujal din nan da manzan allah yake faɗa ya bayyana ai duk koyewa za mu sai ta shiga wani ɗaki a gudun ɗin yanar gizo-gizo da kura ta yi buɗe-buɗe wanda ya ta bace to kagai wannan ba a je gun boka ba ba a yi tsafi ba kuma ba a zo aka yi wani abu na sakin layi ba amma dai kun buƙatar tabiya buƙatar tabiya to ina ba irin wannan kishin matan mu suke yi wanda ba za su rabu da Allah subhanahu wataala ba amin amin yake cewa faƙatartuwa sai na kashe ta fahalli min tauba yake ta shin ina da wata hanya ta tuba wannan zai nuna cewa duk lokacin da kai laifi to kada ka ji cewa Allah ya rufe kofa kana waje qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah ya kira kai Allah tausayi yake bai ce ya ku bayi na tsabtatattu sai ce masu ɓanna wa kawunansu bayi na maɓarnata sai ce la ta ƙana tsohon rahmatullah kada ku yanke ƙauna daga jikin Allah subhanahu wa ta'ala domin inna Allah ya gafiru zunuba jami'an duk wani laifi in dai tsakanin bawa da Allah ne to in mutum ya tuba bai wuce Allah ya fi masa wannan laifin ba to wannan yana nuna ya kai musulmi duk lokacin da aka samu zamewar kafa kai wani laifi to kada ka yanke wa kanka kauna kakka yanke tsammani daga ramar Allah qala wa man yaqnatu min rahmat rabbih illa dallun ba masu yanke kauna daga jin kan Allah sai wanda suke batattu ku duba mutumin da yazo ya kashe mutum 100 amma duk da ka bai ji a zuciyarsa Allah ba zai gafarta masa ba Allah kuma ya kalli cewa yayi nadama sosai ya zaina aljanna kuma kaga ka duba kisan kai daya manzo Allah sallallahu yake cewa duniya Allah ya share ta ga baki dayanta yafi sauki ga a tafiyar da ran mu'mini kwaya daya to mutun ya kashe wancan ya kashe wancan ya kashe wancan amma kuma Allah ya masa gamdakatar saboda Allah ya kalli zuciyarsa yayi nadama ta gaskiya shi yasa ake cewa a wato nadama ita kanta tuba ne a wajen Allah babban hatsari a wajen dan adam yayi laifi kuma baya jin yayi laifi ko ma ya kokarin yiwa laifin tawili nan shi dan yake so yanzu da yawa akwai wanda zai laifi sai ya ma laifin wani fenti sai ai ma kaza yau shi shi ai ba matsala ma yau in ka kalli suwa ne suwa ne yau mu me muke yi ba ko kuma ya nuna a kaza kaza nukan buga muku misali yanzu akwai wanda yana kallo wani ya jefar da kuɗi jiyan nan wani yake faɗa min zai ko shekarar zai makaranta yake ta a gabansa wani ba ma musulmi ba ne kudinsa in bambanta ba dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin suka faɗi a yanar walet ɗinsa ya ɗaga kawai shi kenan sai miƙa ba sai karɓi kayansa ko godiya bai bai tafi na kusa da shi suke ta kai Allah wajenka kai yanzu ka samu wannan kuɗin wani sai ce kudin arne yau kudin arne don kaci ma mene ne a wallahi haramun ne ko kudin fir'auna ne in dai ba yaƙi na musulunci akai ka samu ganima ba haka kawai ka sadada ka sace masa ko yayar ka zo ka dauke to wannan haramun mutum ya ce to wani wani ganin kudin wani aka sai ce kila ma yanzu kudin wani chairman ne ko kawar sila dama akwai haƙoƙi mu duk ba a bamu ba saboda haka ne yanzu na fara tabawa wallahi wani abin da zai ci kenan ko ya ce ai wannan kudin ma na wani marar zakka ne Allah ne ma ya ce ni jibani da wani nasir to wannan hatsari ne mutum ya kokarin har halatta haram da wasu dabaru ko da wani tunani nasa ba daidai ba ne kayi laifi kawai kai da kayi laifi ka tuba ga Allah wannan shine mafita amin amin to sai yake cewa halli min tauba shin ina da wata hanya ta tuba kala sai ce ummuka hayya ma'ana a ummuka hayya shin mahaifiyarka tana nan a raye wannan yana nuna kai a matsayin na ɗalibin ilimi ko malami idan mutum ya shawo ta yadda ba za ta gyaru ba to yi kokari ka kwantar masa da hankali ka bashi mafitar da kasar shari'a ta bashi kada ka nuna ba a yi laifi ba a'a an yi laifin amma kuma ga mafita kala na sai ce a'a mahaifiyata ba ta rayu kala sai ya ce tub ilallahi azza wa jal to ka je ka tuba zuwa ga Allah mabuwayi madaukaki malamai suka ce wannan gabar tana nuna waccan aya da Allah subhanahu wataala ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima wannan ayar za a batta da dumi-dumin ta yadda Allah ya ambata amma wannan shine hukuncin in an mai sakamakon ma'ana wannan shi ne hukuncin mai wannan laifin in an yi in ko ba a yi ba aka yafe masa shi kenan kamar a zo a ce dokar wanda aka kama da laifi kaza ɗaurin shekara kaza kaga wannan shi ne hukuncin laifin amma ta yi wa kuma yi laifin a kalli wani abu a yi masa afuwa to da yawa Allah na cewa innal hasanati yuzhibuna sayyi'at mun sha faɗa a cikin kitu tahawiyya ibnu abul iz ya kawo hanyoyi ina jin sun kai wajen ashirin da ko goma sha in ban manta ba cewa Allah yana yafe laifin mai laifi ta hanya kaza ko ta hanya kaza ko ta hanya kaza ko ta hanya kaza ba mata da ya yi istighfari ba akwai lokacin da za ka zo kai wani gingime mai laifi ya cancanta Allah ya yi wa mutum akuba a kansa to Allah kuma sai ya kalli ka fitar da wani bawansa a cikin wata matsala wannan faranta cikin da kai wa bawan Allah to Allah sai ce mun yafe ba mutum zai iya wani babban laifi to amma kuma wani ya masa wani laifin da ransa ya so so sai ya kalli Allah yaga cewa yadda yake da iko akan wani to Allah ya fi iko shi kuma akan sa to yanzu da Allah zai ki yafe masa laifukan sa shi ina mako masa sai ce kawai na yafe to Allah sai ce to kai ma mun yafe maka to hanyoyi ne daban-daban ko kuma manya-manyan ayyuka da lada mutum yana da bahu-bahu ga sanan tilin ayyukan lada to sai mutum yi wani laifi Allah sai ya kalli wannan kawai sai a ce an yafe masa saboda wannan shi yasa ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin fatawarsa wato wani lokaci in yi ambaci wasu yan bid'a da suka yi abubuwa marasa kyau ya faɗi halin da rashin kyawunsa sai ce wannan shine hukuncin musulunci a kansu kuma shine abin da za mu faɗa amma ba mu san matsayinsu a wajen Allah ba ta yiwu sun yi wasu manya-manyan ayyukan lada wanda wannan laifin ya lume a cikinsu to irin wannan abubuwan ana kalla su kware-kware ainihin a rayuwa wata ƙarrar ilai ka nemi kusaci zuwa ga Allah masaɓata da abin da za ka iya wannan gaba ta nuna ashe duk lokacin da kai laifi to yanzu zage dantse wajen ibadodi inda kai ka salalle ne a wajen nafilfilu ko dai na azumi ko na salloli ko karatun qur'ani to yanzu ka ci damara ka dinga na filfilu kana abubuwa to karshe Allah sai ya bai maka sakamakon wayannan abubuwa amin fa zahabtu shi Abba ibn Yasar yake ta sai na tafi fa sa'altu ibn Abbas sai na tambayi dan Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi me yasa ka tambaye shi dangane da rayuwar mahaifiyarsa kaga wannan ya nuna fiqhun aba saboda ya ji tambayar da aka yi daban kuma shi tambayar da aka yi masa daban sai ga me alaka tsakanin wanda ya ce ya yi kisan kai da kuma a ce mahaifiyar suna raye wannan shi nuna cewa duk lokacin da malaminka ya faɗi wata magana ta addini da kake da buƙatar ka santa ba ka santa ba to ka tambaye shi a cikin mutuntawa domin ya ƙara da kai kaga anan bai shiru ba sai je tambaye shi ta me yasa ka tambaye shi dangane da rayuwar mahaifiyarsa faqala sai ce inni la a'lamu amalan yace ni ban san wani aiki ba aqraba ila Allah wanda yafi kusatawa zuwa ga Allah azza wajal mabwayi madaukaki min birril walida kaman kyautawa mahaifiya nan yanzu ku duba fiƙihun ibn abbas bai ce la'amala aƙaraba idan lahi ba sai ce la'alamu ni dai ban sani ba ƙila akwai ta wanda shi ne ladabin duwani ɗalibin ilimi in dai mutum ɗalibin ilimi ne na gaskiya to idan aka tambaye ka abin da baka sani baka ce kai ne baka sani ba amma a hirka rufe kofa kana ciki to za a samu matsala kada ka rufe kana ciki in ka ce babu sai wani ya kawo kayi mai kenan kayi kariya kuma alhamdulillah daga cikin abinda nake wa ahlus sunna godiya ni dai a sani na a da da yanzu zai yi wahala ka ji malamin ahlus sunna ya daki kirji ya ce ba mas'ala kaza ko kaza ba daidai bane kai tsaye sai dai ce a sani na yanzu wannan ɗan jagaliyan tantiri mai zagin sahabbai ka duba yadda zai zo ya cika ya batse ya ce babu kaza kuma in ma an samu na sa kaza sai ga 'yan yara sun zo sun ce ga kaza ɗin 'yan yara kuma shi kenan ba kunya yi tsuru-tsuru wallahi dukan ce basira idan aka toshe ta to malam an shiga matsala Allah ya ji kan malam na mangi yake ta zuciya in ta makance ganin ido bai fa'ida ba akalla su mazaunan wurin da suke wannan ifata ifatan in masu hankali ne za su kai ya kamata mu sake tunani yanzu mutumin nan ya ce ba kaza an kawo har da shafi da lamba shafi ya ce ba kaza an ce kaza anya duk abubuwan nan ba kalairai bane yake ta yi mana muke masa kara ya kamata su yi wannan tunanin wallahi akwai littafin da dr rabiu umar ya yi wanda mun ɗan raba wasu daga cikin ɗalibai ta biyu ni karbin muftari al-muta'alimul kabari ya zo yi ma ibn taimiyya ƙarerai ibn taimiyya ya ce kaza ibn taimiyya ya kora kaza dr rabiu ya zo ya ɗauko alƙalaminsa ya biyo littafin nan dake-dake inda ya ce ibn taimiyya ya ce kaza har da shafi sai ƙarya yake ga abin da ibn taimiyya ce gashi kuma ka koma ka duba haka yi littafin har yanzu bai iya ta ƙara kan littafin nan ba inda mabiyan mutane wannan wawan masu hankali ne su wallahi za su ce kai ya kamata ya makama kiyamun laili ƙaryace ƙaryace ga sanan ai ba abun kunya irin ka zo kai rubutu kai ƙarya a zo ai rubutu kuma a farke ma laya kuma kai shiru ka kasa kore wani ba zai koru ba wallahi shi ya sanya wani malami ke ta kada ka yi mamakin wanda ya bata yayin ya bata yi mamakin shirye aka yi shiryu domin hadisi ya ce ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu Allah ka mu da shirya amin amin saboda haka kaga sai ki cewa la a'lamu ban sani ba wannan shine latafin ilimi shi bai sani ba kila wasu zai iya sani to sai ce ni ban san wani aiki wanda yake kusata zuwa ga Allah ba kaman da'a ga mahaifiya wannan zai dauki ma'ana uku ko dai ibn abbas yana nufin ya je ya nemi addu'ar mahaifiyarsa ya ci gaba da kyautata mata dai kenan ko kuma yana nufin ya ta kyautata mata ko ta ko bata bude baki ta masa addu'a ba to farin cikin da ya shiga a zuciyarsa a zuciyarta zai sa Allah ya yafe masa yan uwa wannan gabar tana nuna mana inda kana da mahaifa ko mahaifiya to wallahi Allah ya maka gata ka yi kokari kafin wannan damai ta subuce maka karibance ta akwai wani fitaccen mai kudi a garin nan ya burge ni ya rasu Allah gafarta masa shekaru da an dama mutum ne wanda yake mai alheri da kuma abubuwa na sharholiya to daga ran da mahaifiyarsa ta rasu ya ce to gaskiya yanzu kam ya shiga taitayinsa tun da mahaifiyarsa ta mutu to yanzu dole a yi kafa kafa da rayuwa kaga wannan hankali ne saboda ita mahaifiya kaman ta rike maka kan maciji ne kana wasa da jelar to daga lokacin da aka saki kan macijin ya fasa kai kagai kuma sai kai ta yadda za ka yi ka fita lafiya to wannan yana nuna mana yan uwa lalle lalle iyaye wanda duk ya rayu da su Allah subhanahu wataala ya masa ni'ima ba ta wasa bai kokari yaga kafin su rabu ya ribanci wannan daga ran da ka rasa mahaifi duk duniya sai dai ka ce dan uwan mahaifina ne ko ka ce kaninsa ko ka ce wansa ko ka ce da babansa da baban mahaifina kaza ake amma dai ba za ka ce mahaifina ba daga ran da ka rasa mahaifiya baka isa ka ce ai wancan mahaifiya ta bace sai dai ka ce yayarta ce ko kanwarta shakikiyarta da abiyarta amma ita kam ta riga ta tafi to ashe duk lokacin da ka zama kana ɗaya daga cikin su yi kokari ga cewa ka kyautata musu amin amin wannan kuma yana nuna mana ashe kyautawa mahaifa sababi ne na mutum ya samu gafaran Allah a wajen manyan laifuka ma ballantana kuma kananan laifuka to sai yake cewa babu birril ab babu da yake magana dangane da da'a ga mahaifi قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا وهيب ابن خالد عن ابن شبرمة قال سميت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أكتي يا مأيك الله من أبر ويكما تنكوت تاوى قال أمك sai ya ce mahaifiyarka ƙala sun maman ya ce sannan kuma wa ƙala ummaka ya ce mahaifiyarka ƙala sun maman ya ce sannan wa ƙala ummaka ya ce dai mahaifiyarka ma'ana kyauta wa mahaifiyarka malamai suka ce an kira uwa da suna al'um domin aka ce ummu shai shi ne asuluhu ala kirayi makka ummul qura Allah kuma subhanahu wata'ala na cewa indahu ummul kitab kuma kira Fatiha ummul kitab domin ita ce tushen wato ainihin littafi to saboda haka ita uwa ita ce tushen da da aka haifa to ashe kenan dole za a kira ta ainihin al'um ta zama ita ce tushe kai ne reshe in kwa reshe mai mutunci ne to dole girma asalin da ya fito a jikinsa yanzu wallahi wasu lalacewarsa ta kai ila ƙauye yake Allah ya masa ni'ima ya zo binni ya ɗanyi kuɗi wallahi kunya yake ji babansa ya shigo ko babarsa a gansu a ce mahaifinsa ne wallahi wani baya so kwata-kwata wani da zai zo ma a ce za ku wuce kai ka taho ka san shi kuma a yi sa'a ya ɗauko mahaifinsa ko a mota ko a babur wasu da tafiya ƙasa wallahi ba zai ce ma mahaifinsa ba ne ba zai faɗa maka ba yi wa tsalelan ɗan boko irinsa a ce wannan tsohon ya haife shi ai yana ganin kawai wato ya yi mai za ka iya cewa ya yi fawon haka yake gani wallahi wani da ana canzawa wallahi da ya canza to wallahi dai dun munin su duk yadda suke da ta su ka biyo in kuma ka isa da Allah ka koma ka shiga ta wani bangaren ka fito to shi kenan sai ka ce kayi canji sai ka buga a jarida ka ce na daɗin ba su ba ne yanzu ga wasu original baka isa ba alƙalami ya riga ya bushe ya riga ya bushe Allah ya sa mu dace amin amin to kaga anan sai aka ce ummaka ummaka ummaka aka zana wato wani abin da zai burge ka yanzu ka jaraba a yau idan aka ce kana da uwa da uba a raye har dai a ce kila a karkara suke wallahi ka jaraba a yau in zaka je ziyarar su duk kudin ka mahaifiyarka zaka ga cewa dan soko dan kulikuli yar gyada yar daddawa duk sai a haɗo maka amma uba sai da ce ba a sauka lafiya amma ita tana ganin har yanzu dai kana da bukata kuma in ta tashi tahowa sai ta kullo maka wannan abubuwan wannan tausayin komai kudinka komai wadata ka yana nan a cikin zuciyarta wani abin sha'awa na san dai wasan gan shi a kilif aka nuno tsofaffi guda biyu ina jin yan indiya ne kamar dai indiya ko malaysia haka yadda aka nuna ita uwar wata 'yan shekara kamar ɗari da biyar yar kuma 'yan shekara wajen tamanin suna zazzaune wato abin da ya bada sha'awa yanzu ba goge shi bane a waya ana zaune ita uwa da yar alewarta a ajihu sai ta ɗauko ta matsayi ta miƙa ma yar dan Allah ka duba yau wani shekara ta bada yadda ake ma dan karami tana gani har yanzu tana nan dai iryaye ta dauko alewa ta miƙa mata kuma ta karba sai ta murna ba sai kai wanda abu sai uwa baiwar Allah alewa ba ta yadda ta shanye ga yarta ba sai da ta bata wato shi yasa wani malami yake cewa ko ba komai bambancin da yake tsakanin iyaye da yaya su lokacin da suka haife ka fatan rayuwa suke maka kai kun fatan mutuwa kake masu wannan shi ne ka'ida kullum su ta ake Allah ya raya Allah ya raya ka kuma take Allah ya raba mu lafiya ma'ana su riga ka mutuwa shi ne abinda mutum yake ce ai ko ka faɗa ko baka faɗa ba shi ne nufin ka wallahi mu dai fatan mu Allah ya raba mu lafiya amma ba wai ka sanin ka riga su mutuwa ba su kake nufin su mutu ko iya wannan bambancin aka tsaki kasa bambanci tsakaninku da mai mawani fatan rayuwa da mai mawani fatan mutuwa aka gaba daidai ake ba ya ce sun ma'adar rabi'a sannan sai maimaita ta hudu faƙala birra ummaka ya ce ka dai kyautata wa mahaifiyarka sun ma'adar hamisa sai sake koma wata biyar faƙala birra abaka ya ce to ka kyauta wa mahaifinka mun faɗa rana ita yau saboda dalilai kaza ko kaza da mun faɗa ba sai maimaita ba amin eh am eh to qala thumma man qala abaka to ashe mun tsallaka zuwa ga wani hadisin ne to afwan afwan shi wannan hadisi na na shida da'ifin hadisi ne ko kuma ba shi ne zaifin ba ina gashi na bakwai din ne hadisi na bakwai ne wancan to sai mu karanta shi yace qala hadathana bishr ibn muhammad qala akhbarana abdullah qala akhbarana yahya ibn ayyub qala hadathana abu zur'a an abi hurairata radiyallahu an annahu qala ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi fa qala sai ce ma ta'muruni da me kake umurta ta qala sai ce birra ummaka wato kenan amuruka bi birri ummika ina umartar ka da kyautawa mahaifiyarka sun ma'ada sai ya sake komawa faƙada sai manzo alaihi salatu wasalam ya ce birra ummaka ka bi mahaifiyarka kyautata mata sun ma'ada faƙal ya sake dai komawa manzo alaihi salam ya sake ta birra ummaka ka kyautata wa mahaifiyarka sun ma'adar rabi'ata sai sake komawa karo na hudu faƙara ya sake ta da birra ummaka ka bi mahaifiyarka sun ma'adar khamisata sai ya koma karo na biyar faƙara sai ce birra ummaka a baka wato ka kyautatawa mahaifinka mun faɗa saboda ita uwa ita ce ake saurin renawa ita ce ake tare da ita ita ce mai rauni to shi yasa musulunci yake ta'akka da haƙƙinta lallai ya zama ainihin an bata shi yace babu birrul walidaini wa in zalama wannan babi ne da yake magana akan bin mahaifa guda biyu ko da sun yi zalunci mun ce duk hadisin da yake za'ifi ne za mu tsallake shi wannan bai hana in mun tsallake hadisi saboda za'ifi ne ne abin da ya ba zan fassara shi ba kamar ina ba da hukunci sai manzo Allah ce kaza to amma za mu tsallake mu tafi ga sahihi wanda ya ga wata kalma a wani hadisi da'ifi da muka tsallake ba laifi ya rubuto yawwa cewa a hadisi lamba ta kaza meye ma'anan kalma kaza sai fassara masa kalmar an gane ko to za mu tsallaka sai ce babu linil kalami liwalidayhi babu da yake magana dangane da tausasa magana ga mahaifansa قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا زياد ابن مخراج قال حدثني طيلسة ابن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الإشراك بالله وقتل النسمة والفرار من الزهر وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحي والداك قلت إني أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ميت نبت الكبائر كاي wannan gana ba sa da mace kama Allahu akbar qaydasa ibn mayyas yace kuntu ma'an najadat na kasance tare da annajadat zamu ji suwa ne ne fa asabtu dhanban sai na aikata wani zanubi la araha illa min al-kaba'ir kuma ni bana ganin wannan laifuka face suna cin kaba'irai fa zakartu dhalika li ibn umar sai na ambata wannan ga Abdullahi dan Umar qala ma hi yace wanne ne kullu sai na ce kaza wa kaza eh ai ai sala ai sala sai to ne da kanta ba a kuskure kenan ba eh na'am qala laysat hadhihi min al-kaba'ir sai ce wannan bai daga cikin manyan laifuka kunna tis'un su kaba'irai tara ne al-ishraku billah yi ma Allah shirka wa qatalun nasama da kashe rai wal firaru min az-zahab da kuma gujewa daga ainihin fagen fama wa ƙarful muhsana da yarfe ga katangaggiya wa akalun riba da cin riba wa akalu malin yatim da cin dukiyar maraya wa ilhadun fil masjid da tsallake iyaka a cikin masallaci wanda bi yastaskir da kuma wanda yake izgile wa buka'ul walidaini min al huquq da kuma kukan da mahaifa za su yi saboda sabawa ƙarar ibn umar abdullahi da umar sai ce da ne a tafarraku minan na shin kana jin tsoron shiga wuta ne wata hibu an ta da kudan janna kana so ka shiga aljanna kultu i wallah na ce wallahi kuwa ƙarar sai ce a hayyun walidaka mahaifanka suna raye qultu indi ummi nace akwai mahaifiyata dai a waje na kada sai ce fa wallah yace ina rantsuwa da Allah law alanta al kalam da zaka tausasa mata zance wa at'amtaha at'am kuma ka ciyar da ita abinci la tadkhulunna al janna wallahi sai ka shiga al janna maitanabta al kaba'ir muddin dai ka nisanci manya manyan laifuka to shi wannan baya bawon Allah Faisala dan Mayyas yace kuntu ma'an najadat ina tare da annajadat shi wannan annajadat wato nisba ce zuwa ga abin nan shi wannan bawon Allah sunansa Najad ibn Amir Najad ibn Amir ko su ce alhanafi ko kuma ka ce alkhariji najada sunansa najada ibn amir najadatu ibn amir alhanafi alkhariji shi khariji ne kun san khariji shi daga cikin khawarij da almajirin yusuf ne ibn al-azraq wanda shi kuma zaka iya tabi ne yana yawan tabayo ga abdullahi bin abbas to sai tsakaninsu ya farraga shi ma sai zai kafa nasa tim din shi na jira ibn amir to khawariji ne ma'ana yan kalakato ne yan qur'aniyun su kun san daga cikin aqidunsu karamin laifi ma in mutum zai ce kawai shi kafiri ne daga cikin bakar aqidan su annajadat cewa kabira idan dan cikin su yayi ta to ba zai kafirta ba amma idan wani mutum ba ɗin cikinsu ya kabira ba to ya kafirta wato wallahi za ku ga duk inda yan bid'a suke wallahi sai fasu iri ɗaya ce yanzu kun taɓa jin wani malami mai cewa shugaban tafiyarsa yana cewa zunubu da ibadin laushi ita mahautuha zunuban bayi da ya ga dama da ya shafe su laulal haya laulal haya laulal haya in ban da yake jin kunyar Allah duk zunuban da aka yi zai shafe su amma tun da yana jin kunyar Allah yanzu ba zai wannan ba amma duk wanda yake tsarin tafiya su a shafe ne mukansa haka haka yan bid'a suke ma'ana in kai dan wannan layin ne to ka je ka sheke ayar ka kashe ƙwariyar ba wata matsala shi kuma tsari na addinin musulunci duk laifi-laifi ne abinda aka ce haramun ne a wajen babban mutum to haramun ne a wajen karamin mutum za ka fi kihun shek abdulkadir rahmatullahi ta'ala alai ibin taimi a cikin fatawa yake hikaitowa ita shek abdulkadir wata rana kawai yana zaune sai ya ga haske iyakar idonsa sai ya ga ruwa iyakar idansa sai ga wani katon gado a kai sai ga wani abu kama akan gadon yana cewa ya abdulkadir ana rabbuka kad gafartu laka abahtu laka al-mahaqum abun haram ya kai abdulkadir ni ne ubangijinka na gafarta ma duk wani abu na haram na halatta ma shi shek abdulkadir sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai sai ga wani hasken ya bata sai duhu sai almadan suke tambaya to me faru yace shedan ne yace in ba a ce an halatta wa manzo alaihi salam haram ba ne afwa za a ce an halatta mu abuwa da Allah haramta kaga fiqhun addini shi sa wallahi mun sha faɗa wannan bawan Allah shiga Abdul Qadiri wallahi mutumin kirki ne waliyin Allah ne sai ka karanta littafin sa Al-Gunya mun karanta shi kwanaki a karatun mu na abin nan zaka dinda kice da kice wallahi lika masa ki duk kare sai ta tsuniyoyi an haife shi baya cin abinci a cikin watan Ramadan bai shan nono wai da shi sarkin gari ma yake aikowa a je in watan Ramadan ya tsaya a tambaye babu sai ya sha ko bai sha ba duk wannan tatsuniyoyi duk wani tatsuniyoyi ne bai san da su ba to saboda haka wannan zai nuna maka cewa ashe idan mutum ya fahimci addini to shedan ba ma ya sun haɗa wuri da shi ba sosai zai samu riba ba to su annajadat duk wanda zai yi kaba'ir in dai na waje ne ba a tafiya su ba to kafiri ne amma su duk wanda zai yi kabira a cikin su ba matsala kawai to saboda haka ainihin khawarij ne to shi wannan bawon Allah Faisala sai kita na kasance tare da su ma'ana mabiya Najda ibn Amir fa asabtu zunuban sai na aikata wasu laifuka la araha illa min al-kaba'ir wanda ni ba na tsammanin wannan laifuka sai a cikin manya-manyan kaba'ir wato kun ga wannan zai nuna maka tafirin shi yasa ba a san zama da dan bid'a wallahi sai ya wato marmasa maka an ce zama da madaukin kanwa ina kawo farin kai wato ba a so ka zauna da mutumin da yake dabbar gurbin akida wallahi karshe sai ya kakkaba ma sai ya dan shafa ma shi yanzu saboda zama da su to ya kusa rikidewa ya zama irin su saboda su komai abinda Allah bai tsananta ba ya tsananta abinda kuma so ga dama su yi komai rashin kyawunsa za su yi kayansu ina fata mun gane to saboda haka shi saboda tasirinsu sai yake ganin duk ɗan ƙaramin laifi ba kawai shi kenan kabira ne to kuma kun ga anan sai yake cewa fa asabtu dhunuban sai ce sai na aikata wasu laifuka kun ga anan bai faɗi cewa kaza da kaza ba an gane ko anan ba a so a dunga yaɗa laifuka ba a so a dinga yana laifuka bai faɗi laifukan ba amma dai yace ne wasu laifuka a musulunci ba a so mutum ya dinga tallan laifi ya zo a wani hadisi cewa kullu ummati mu'afa illa almujahirun duk al'ummata wato za a ba su lafiya a suturce su sai dai wanda suke zuwa suna bayyanawa mutum ya kwana yana laifuka Allah ya rufa masa asiri kuma yanzu yana yadawa haramun ne wannan ba daidai bane ba to shi sa kun ga sai yake cewa kawai na aikata wa'insu laifuka kuma ni ba na ganin su ba sai a matsayin kaba'irai ma'ana manya-manyan laifuka fa zakartu zalika li ibn umar sai na ambata wannan a wajen abdullahi dan umar wannan ya nuna cewa ya kai bawon Allah duk lokacin da ka saurari wani abu mai kura to yi kokari ka je ka samu malamin da ka gamsu ya san addini duk lokacin da ka je maka wata shubha to kada ka je ka dinga damun ka a cikin rai ka je ka samu wanda ya san addini ni ko akara maka Allah na ji wani malami ya ce kaza me matsayin wannan domin wani lokaci matsalar ba ta abin da ka jin bace ba ta fassara wanda ya fassara ma an ce wa kan min aibin qaulan min aibin qaulan saliman wa afatuhu min fahmi saqimi wa kan min aibin qaulan salima da yawa zaka ji wanda yake aibata magana lafiyayya ita magana karan kanta kalau take amma wa afatuhu min al-fahm as-saqimi matsalar sa kawai mummuna fahimta yanzu wancan tantirin din dagaliyar mai zagin sahabbai abinda zai baka tausayi hadisan da yake cewa an ci mutuncin manzon Allah duk limaman shari'ar nan imamu malik ya karanta wannan hadisin ya karantar bai fahimci wannan ba abu hanifa malaminsa ya karanta wannan hadisi ya karanta ɗalibai bai fahimci wannan ba imamu shafi imamu ahmad duk malaman nan kai har shehu dan fodiyo ya karanta wayannan hadisai ya karantar da mabiyansa amma bai fahimci wannan kazantar da wannan tantirin yake da'awa ba kaga ashe matsalar tasa ta kwakwalwa ce batacciya yanzu da za a zo a kawo ruwan daɗi suwan wata ko soɓo ko wani abu mai daɗi ana raba a kofi kowa yana sha yana jin daɗi amma mai zazzaɓi yana sha mai zai ji ɗaci zai ji yana sa sai ce ɗaci bakinsa irin naka ne harshensa irin naka to amma ya samu matsala yanayin ɗan adam an canza shi a cikin zuciyarsa ko a cikin jikinsa to shi yasa abinda ake jin zaki shi dace yake ji to shi yasa irin waɗannan bargurbin duk wani nassi in dai bai masa rai ba to za su bata shi kuma za su kawo wata magana mara kyau wallahi wallahi ba wai hadisi ba ko ayoyin qur'ani in aka ce za a yi musu irin wani to sai an rushe ayoyi da yawa kawai a ce aya kaza tana nuna kaza aya kaza tana nuna kaza shi ke sai a rushe qur'ani gabaki da ya ishe ka kamar yadda na fara ce manya-manyan limaman shari'ar nan duk sun karanta hadisan nan ba wanda a mafarki ya taɓa tunanin wai wannan akwai wata matsala a ciki amma a ce a zuwa samu wani fitsararre tantire ya rika faɗa wa manzan Allah kalmomin da za ka ji kunya kamar mai taso Allah shirya to saboda haka kaga da ya ji wannan abubuwan sai ya maza maza ya zo wajen abdullahi dan umar shi yasa kai ma da kaji wata shubha wani mugu ya fesa ma ita to maza maza ka je ka samu malamin sunna wanda ka gaba su yana bincike yana karatu shin ne ku hadisi kaza naji wai ana cewa kaza da Allah bai hangar addini na tabbatar zai fayyace maka sai to koma kaza kuma su irin waɗannan dama lalatattun in ya faɗa maka dama daga shi shikenan ba zai maka reference da maganganun malamai ba babu kaga daga cikin mizan ahlus sunna in an fassara ma hadisi sai ce to koma sharhi kaza koma sharhi kaza koma wuri kaza imam malik ya fassara shi kaza imam wani ya fassara wannan shine tsarin ahlus sunna amma duk wanda suke wannan bara gurbin abin ya tsaya da gare shi ko kuma wasu tantirai irin sa wanda su ba sun samu matsala irin tasa Allah ya kiyaye to sai yake cewa mahiya wani irin laifuka ne ka aikata qultu kaza wa kaza kaga annabi bai faɗa ba sai yace sai na ce kaza da kaza qala sai yace laysat hadhihi min al-kaba'ir ita wannan ba kaba'ire bane ba wato kaga dadin karatu in dai zaka fahimci ilimi zaka abuwa sun yi sauki wajen ka ba za ka zo ka rikice ba yanzu sai ka wani wallahi mu dai duk an rikita mu a kai ka rikita kanka tunda baka zuwa makaranta ba an ce kaza an ce kaza to duk abin da aka ce kuma sai zama daidai har da gaskiya guda ɗaya ce ka gani amin amin amin sai yake cewa hunna tis'un kaba'irai guda tara ne al-ishraku billah yi ma Allah subhanahu wata'ala tarayya kalma ce wannan mai fadi shirka a cikin uluhiyya shirka a cikin rububiyya al-asma wa sifat duk wani haƙƙi na Allah ka dauke shi ka ba wani Allah to kai ma Allah subhanahu wata'ala tarayya wato ana faɗan shirka shirka wani baya gane me shirka yanzu in yi maka misali dan Allah kana aikin albashi amma dan uwanka shakikinka shi kuma baya da aiki dama cash payment ake yi da kaje wajen akawunta dama dubu ɗari ne albashinka da kaje sai baka dubu hamsin yace to akwai shakikin nan naka mun bashi dubu hamsin dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya za ka ce Allah saka da alheri? to to yanzu shi kenan ka je gida ka haɗa sefa ne sai ka samu ga kwanin abinci da miya da abin nan wannan an ɗora a kan tire kwanan tuwo kwanan miya kwanan kaza sai nan ma kwanan tuwo kwanan miya kwanan kaza ta ya na ga zubi biyu ce eh ɗayan naka ne ɗayan kuma ko wani bawan Allah da yakan zo yana ɗaya mai mun to shi ne shi ma sai na amince ai za ka yi mata jinjina ka ce Allah saka da rere an kyauta ko shirka ce ta yi ma shirka kun ba za ka lamunta ba to yanzu kai baka yadda a ba wani hajjin ka ba sai kuma kai ka dauki da Allah ka ba wani kuma a ce maka kyauta baka ji cewa an kyauta wallahi ko rigarka ko hularka ba izinin ka ganta akan wani ya kai matarka ta ce aina ga baya da hula shi sa na aika masa za ta gane kuranta ya to shi kenan dama ba su abin da ke tsakaninku ba ko jaron abinda mutum ne shi kenan kuma so ɗaya ba to amma kayi yau kai kayi gobe jibi gata kullum ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani Allah wanda kuma shi wurin nan ba daidai yake da Allah bai halice shi shi wancan dan adam ne dan uwan ka kila ma fika daraja amma ba za ka so ai maka shirka da shi ba to ina ga kuma kaskantacce bawa mai kashi da fitsari ka dauki haƙƙin Allah ka bashi kuma ka ji wai ba kai komai ba amin amin to sai ce al-ishraku billah wannan shine mafi munin aiki dan adam zai aban kasa shi yasa Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wallahi shi ya sanya kullun ina ma ahlus sunna murna da Allah ya taimake su manhajin su na farko shine tace tauhidi da tantance tauhidi a tafi gare shi wallahi komai ma ya samu matsala amma banda tauhidi sallar ka ta samu matsala wallahi sai ka kai labari azumin ka ya samu matsala sai ka kai labari amma tauhidi ya samu matsala ayya ai shikenan foundation ya rushe ba wata sallar da zaka yi ta kai labari wallahi shi yasa ka tsantsanta tauhidi ka san menene haƙoƙin Allah wanda bai kamata a ba wani Allah ba wannan gaba sai mai fadi ba za mu iya fayyace ta a yanzu ba amin amin to an nuna mana lokaci da dole ya tsaya abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren gigare da mu daidai din amin amin amin amin Eh tambayar farko bayan yayi addu'a wanda muna roƙon Allah hada mu cikin wannan addu'a ga baki da sai ce don Allah malam ayi wa iyaye maza nasiha akan watsi da tarbiyyar 'ya'yansu saboda komai sai dai su saka iyaye mata su yi game da 'ya'yansu to lalle tarbiyya kamar yadda muka sani mafi yawanta a hannun iyaye maza take akwai abin da mata za su yi musamman yara suna ganana amma da lokacin da yaro ya soma dagowa za ga cewa tsawar uba da jan kunninsa shi ne fiyin tafiri sama da na uwa ita uwa an riga an saba da ita kullum zai ta zama kawai abokiyar wasa in ma ta yi umarni a yi dariya in ta yi tsawa a yi dariya ita ba ko sai ta yi dariya don abin da ke faruwa ke nan to gaskiyar lamari hadisi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukan kuma su kiwo ne kuma za a tambaye ku dangane da wannan kiwo kuma ko ba kuma in mutun yayin ma dansa tarbiya kansa yayi wagata in kai ma danka tarbiya zai so ka bai ji tausayin ka bayan mutuwa kuma zai ci gaba da yi maka addu'a sakamakon kai maka aikinta rayuwarsa tun lokacin da yake garami amma ka bar shi titi tarbiyarsa ko kuma uwa wanda za a ga abin tausayi mafi yawan wasu iyayen su kansu ba wata tarbiyya suka samu a gidajensu ba kafin auren in ta yi sa'a da miji mai tarbiyya shine zai dora ta akan tarbiyya to sai ya zamo cewa shi ma mijin bai tarbiyya ta ku zo ku gani ita ma haka kuma wai a ce wai dan ai masa tarbiyya kaga faqiru shay la yutihi duk wanda bai da abu ba za a iya bayar da shi ba akalla abin da ya wajaba ga irin mutane da ba sa zama yanzu akwai uba wanda ana kammala sallar asuba gare na fara haske ya fita ba zai dawo ba wani ma sai magarbar isha'i kai wani sai ayansa sai sun yi suka iya sanin sa sai irin Allah ya kiyaye irin lockdown da ya faru to shine wasu ma suka san iyayensu maza amma kullum sai dai uwa lokacin da uba zai fita bai tashi daga bacci ba lokacin da uba ya dawo ya riga ya bacci to irin wannan in ka samu kanka irin wannan akalla ka samu wani malami na islamiyya na tabis wanda ka gamsu da tarbiyyarsa ka wakkala ƴaƴanka a wajensa lalle ya kula da karatu su da tarbiyyarsu kuma kai ma kana dan bi daga lokaci zuwa lokaci amma a ce ga baki da tarbiyya a wajen iyaye mata gaskiya akwai matsala shi yadda Allah ya al'amarin da uwa da uba a wajen da kaman fuka-fukan tsuntsu ne uba yana da zafi-zafi mafi yawa uwa tana da sanyi-sanyi idan tarbiyya ta zamo a wajen uwa kullun sanyi kullun sanyi da sai sangar sai ya tabare idan tarbiyya ta zamo hannun uba shi kadai shi kuma zafi shi kuma yaro sai ya kangare sai ya bijire saboda wannan tsananin to amma da laushin uwa da sanyinta shi kuma uba dan tsanin tsanin sa sai ai balance sai a hadu sai ga cewa yaro ya samu istiqama da ake bukata saboda haka dai wannan nauyi ne da ya wajen kula ga baki da shi kuma wannan yake cewa malam muna neman addu'ar ‘yan uwa game da mahaifiyarmu da ta kwashe shekaru uku tana rashin lafiya ciwon zuciya ne yake damunta to muna mata addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya kuma abinda nake baku shawara ku dinga kasancewa tare da ita kuna faɗa mata maganganu masu kwantar da hankali duk wanda yake ciwon zuciya zai so maganganu masu kwantar da hankali a guji abin ɓacin rai a wajensa ma'ana ɓata masa rai ko ya ji ko ya ga abin da ba so to yana daɗa masa wannan cutar amma in mutum na da ciwon zuciya in ma bai yi tsanani sosai ba Allah ya taimake shi da 'ya'ya ko makusanta na kirki kullum a faranta masa rai ya ga abin da zai burge shi idan abin da zai burge shi to yana samun saukin wannan cin ba zai dinga ci gaba ba kuma wallahi wasu sai ka samu musamman mata ciwon zuciyarsu wasu mazansu suke sabbaba masu wasu kuma ƴaƴansu ne suke sabbaba masu yau bacin rai gobe bacin rai jibi bacin rai wata kuma dubbin uban ya kuntuka mata ƴaƴansu kuntuka mata to ina za ta iya sa a rayuwarta sai kaga cewa kawai ciwon zuciya ya kama saboda ka muna mata addu'a Allah ya yi mata kuma don Allah a dunga faranta mata wanda yake cewa shi bayan addu'a yake cewa malam dan Allah muna neman addu'ar ƴan uwa akan bukatunmu na alheri sannan mahaifiyarmu ta rasu muna neman addu'ar ƴan uwa to muna muku addu'a Allah ya biya muku bukatunku na alheri gaba ɗayan su sauran musulmi ma Allah ya biya masu mahaifiyarku da ta rasu Allah gafarta mata Allah ya fi laifukanta akwai ɗaya daga cikin yan uwa babban alaran ma na san wasu sun ga kilif ɗinsa alaran ma gwani malam shaibu ɗan yasa wanda laraba wannan suke hira da shi suna tambayarsa kaza na ƙur'ani nawa ne ya ce kaza wanda har ma shekara kusan uku da ya wuce da shi da mukarrabansa aka ba su kujerun aikin haji kuma Allah cikin ikonsa akwai wani babban mutum a garin nan ya je ya rushe gidansa ga baki ɗaya ya masa gini na zamani bawan Allah shi Allah bai kaddara zai doguwar mora ba a yau din nan Allah ya masa rasuwa aka binne shi a gaskiya mara shi abin yasa ya cancanci addu'an yan uwa alalmomi da ahlus sunna shi mahaddacin ƙur'ani ne kuma gwani a ƙur'ani ya rubuta ƙur'ani ya kusa ɗari da hannunsa to abinda zai baka sha'awa ina jin tun muna SAS tun muna SAS ni dai tun da na san mutumin na ahalus suna na san shi abu ne nadir ka ce ka samu alaramma na tsangaya mai darasu ahalus sunna abu ne mai warba sai babu ba mafi yawa irin alarammomin zamani da sauransu haka wannan duk ba matsala amma dai alaramma dan shekaru wajen 90 80 a ce ya zubar da gargajiyanci ya koma sunna yau ina waya da malam da bifi inuwa ina faɗa musu da suwar ta sai ke ta wallahi ya samu labari amma lokacin ya kira da ma ya ce min ya kama hanya zai je ko zai sami jana'iza ne ba ma san ya dan kwanta asibiti ba tsakanin nan ya ce wallahi a kwanan nan yana ma asibiti a kwance an kawo shi emergency ya kira shi ko menene ana raha yake ta kai ni fa ku sani ni fa dan izala ne kun sani ni fa dan izala ne kun sani kuma abin sha'awa shi ayar ya sa yake amma takurawar yan bid'a da kwazabar su ta kore shi ya bar garin sa ya koma ikale ya zauna sunna ta sa ya gudun hijira ya koma ikara to kaga wannan bawon Allah ya shanta ta addu'a shi dai ma kullun ta Qur'ani wallahi abin da ya bani sha'awa da shi na faɗa wani wata munasaba kusan kamar shekara ɗaya da rabi da ya wuce ko shekara biyu wani bawan Allah shi ma a garin nan yaga kilif ɗinsa yaga yadda ake tambayar sa kaza na Qur'ani su kaza ne sun fara kaza sun kare waje kaza kilif ɗin kawai ya gani sai ce da Allah a nemo masa wannan alaraman duk inda yake aka je aka nemo shi ya zo ke ta to malam naga kilif ɗinka abubuwan naka sun bani sha'awa ina so zan kyautata maka sai ce to ne yanzu ai ta lafiya ta nake ma ba ta wani abubuwan rayuwa ba sai ce a malam baka da lafiya yace wallahi kaza kaza ke damu na sai ce a to yanzu ka zabi duk inda kake so kasa waje akai ka ya zana masa Egypt inda yace a shi Saudiya yake so yace ga inda in ya warke zai umara ya samu ladan Allah sai ce to ka nemo ƴaƴanka mutum biyu mai masa fasfuna da naka a hada su na kaka wallahi a satin da zai tashi da muka je duba shi wata asibiti yake ce min wallahi kayan abinci da aka sayi masa wannan mutum ya sayi masa sun haura 250 kayan abinci kawai da wannan ya bari gida kafin ya je dawo kuma da shi da 'ya'yansa su biyu kaga su uku kenan aka yi musu fasfuna aka yi musu biza aka sai musu tikiti kuma suka dai suka raka shi dan bai ma gama warkewa ba koronan nan ta sa duk aka fito da yan umara to wannan ta sanya bara kenan farkon korona to wannan shine sa ma ya baro jikin bai gama murmurewa sosai ba to ya dan samu lafiya bayan dawowa to da ya ciwo da ya zamo ba na tashi bane ba kuma Allah da ya karbi kayan sa a yau to muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya fi masa abin da so in fada na manta da muke masa murna ka duba Allah na to me 250 wannan kudin katin waya wani ne sai ke ta kai aishi da aka tara masa kanin ya ce to Allah ne saba ba lahirar bace Allah ke tara bashara ka duba da Allah abin tausayi bawon Allah in kayayyakin abincin da Allah na tuba nawa suke amma tsoro yake Allah ta ba lahira ba take tara masa abin to Allah ya fi masa Allah sai ya huta eh a malan gere ya samu lafiya fes amma ya dawo a ya dawo dazan ina fitowa ma na hawo abin nan net sai na gaishe ya fita ya sauka an abin nan zo tarbarsa ya samu lafiya sosai alhamdulillah Thank you.